الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani bako da ke tafi zan to a karmakalla to ba damuwa a Allah karmakalla za mu ɗau matakin da to jama'a za su to ba damuwa a karmakalla Allah ya saka da alheri yau muna ranar juma'a sha hudu ga watan zulƙaida hijira 1447 wanda ya munasaba da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna matunul bina'i wal asas a darasinmu na sha shida kenan a darasinmu na sha shida to idan ba a manta ba muna nan cikin bayani akan alfi'ilu sulasi almazidi alfi'ilu sulasi almazidi wato fi'ili sulasi wanda ya samu ziyada wanda ya samu ziyada mun yi mazidi da harafi ɗaya haka kuma mun yi mazidi da haruffa guda biyu wanda ya samu ziyada haruffa guda biyu sannan muka shiga cikin bayani akan mazidi da haruffa guda uku eh alfi'ilu sulasi almazidu bi salasati a harufin to cikinsa muke kuma mun yi albabul awwal haka mun yi albabu sani za mu tashi albabu salisu an gan shi? tumala ya ce albabu salisu babe na uku ƙarƙashin maziri sulasi da harufa guda uku shi ne ce akwai if awwala if awwala yaf awwilu if iwalan mazdari kenan if awwala fi'ilun ne madin ma'ana ma'auninsa yaf awwilu shi kuma mudari'i kenan to masdari fa if iwalan mauzunuhu to abinda za a auna wannan ma'aunin da shi daga cikin wato fi'illai na larabci sai ce ijilawaza eh ijilawaza mun gan shi? to kaga wazaninsa a kan me? hmm? if awwala if awwala kenan eh to mu zari ifa ya ji lawizu yajilawwizu yaf'awwilu kaga zaka ga awon ya aunu to sai masdari ijliwazan ijliwazan if'iwalan eh eh to ijlawaza ma'anarsa akan ce ijlawazal ibilu kamar yadda zai ambata iza sara sairan bisur'atin lokacin da raƙumi ya dinga tafiya da gaggawa to shine sai a ce ijilawaza amma sai in gaggawa ta yi ƙarfi sosai to sannan ake amfani da shi wa alamatuhu alamar gane wannan ma'aunin an ya kuna madihi ala sittati a harufin ya zama zinsa in ka lisafa zai ka same shi da harufa shida uku na asali uku na ƙari uku ga uku kaga shida kenan ko an samu shida kenan to me aka ƙara a cikin ijilar waza sai ce bi ziyadatul hamzati zaka ga an ƙara hamza a farko bi awalihi a farkonsa hamzatul wasli kenan walwawaini kuma zaka ga an ƙara wawun guda biyu wannan wawun ai zaka ga tana da shadda an gane to gaba ɗayanta ta ƙari ce babu ta asalin lafazin to kaga can ga hamzatul wasl in ka hada sun zama uku kenan kenan daga fa'un sai ainun sai lamun su ne asalin fi'ilin su ne asalin a shi fi'ilin kaga fa'ala kenan to shi na an ka mirɗe shi sai ya koma if awwala eh sai ya ce bainal aini wawun din na an ƙara ta tsakanin ainul kalima wallami da kuma lamul kalima wabina uhu aidan to gina wannan ma'aunin kuma ma'ana dalilin da ke sa a narko wannan ma'aunin a hita batun fa'ala sai a yi amfani da if awwala sai ce limubalagatin lazimi saboda kai matuƙa ga lazimi wato wannan sifat da ya ƙunsa to kai matuƙa don a nuna mubalaga game da ita to shi yasa sai a kau da kai daga asalin sai a yi amfani da wannan saboda li'annahu yuqalu saboda a larabci ana faɗa jalazal ibilu jalazal ibilu iza sara sairan bisur'atin fil jumla lokacin da raƙumi ya dinga tafiya yana gaggawa eh amma fa a dunkule ma'ana ba dole ya zamo gaggawa ce wadda ta cika ido ba kawai dai yana saboda asalin lafazin to yana dauke da ma'ana ta gaggawa to gaggawar kashi-kashi ce in ta yawaita ta yi tsanani to shine sai a nemi mubalaga in kuma aka same ta ko da kaɗan ne to shine sai a yi amfani da shi jalaza ɗin jalaza iza sara sairan bisur'atin to a ina ake cewa ijilan wazal ibilu ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة eh kaga sai an sai an samu ƙari eh eh sai ai amfani da wannan eh sai in tafiyar ta yi ƙarfi sosai kuma an daɗe ana yin ta an gane to sai ai amfani da shi wannan eh to wasu daga cikin malamai sun yi ta aƙebe a kan shi malam cewa ya kamata fi'ilin nan ya sa masa ta'ut ta'anis misali bai kamata ya ce a jalazal ibilu ba kamata ya ce jalazatil ibilu saboda al'ibilu ismul jam'i ne ma'ana sunan jam'i ne abin da yasa aka kira shi da sunan jam'i ba a kira shi jam'i kai tsaye ba saboda bai da mufuradi a lafazinsa bai da mufuradi to duk sunan da yake nuni akan abubuwa masu yawa amma kuma bai da lafazi a mufuradinsa irinsa to shi ake kira da ismul jam'i irinsu alƙaunu an gane irinsu arrahatu irin su aljaishu suna nan da yawa to anan tun da al'ibilu kaga dabbobi ne waɗanda a suna da halitta ta al'aura don dama ƙa'idar ta anisi to ana yin shi ga halitta wadda take mace kuma tana da al'aura ta mahaifa in ka zo magana a kanta ko ka jingina mata fi'ili to dole ka annasa shi na ba an gane an gane yawwa kamar annaqatu misali taguwa mufradi kaga tana da mahaifa eh to anan dole in zaka ba da labarinta ka nuna cewa mace ce an gane ja'atin naqatu ce ja'an naqatu amma in a wurin larabawa ko su masu magana suka ba shi ma'ana ta mata sai zan kuma bai da al'auran mata bai da mahaifa to wannan ya halatta ka sa ta'un ɗin ko ka cire misali addaru abun larabawa addaru labazin addaru gida mace ne amma yana da mahaifa? to ya halatta ka ce hazihi daru kuma ya halatta ka ce hazar daru saboda mi ko ashamsu ɓali'atun ashamsu rana a wurin larabawa mace ce to ya halatta ka ce ashamsu ɓali'un ko ɓala'a shamsu ko ɓala'ati shamsu ya halatta an gane? yauwa to anan sai muka ga shi al'ibilu to kaga ba wannan layin yake ba tunda asalin matarsa tana da mahaifa to kuma da aka ce al'ibilu ba abu ɗaya ake nufi ba an gane? raƙumma da yawa to sai suka ce kamata ya sa masa ta'utta anis sai ce jalazatil ibilu ijilawazatil ibilu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ba dole ba ne matuƙar ba mufuradinsa aka yi amfani da shi ba inda ismul jam'i ne to shi ya halatta a yi taskirinsa a yi taskirin fi'ilinsa ko a yi ta'anisinsa ina ba an gani saboda haka al'ibilu da za mu yi amfani da mufuradinsa suka ce to a nan ba mu da mafita dole sai mu yi ta anisi amma ismul jam'i ɗin shi to shi ya halatta shi ma kamar na wancan na majazi a ɓangaren tazkiri da kuma ta anisi eh to wasu kuma kariyar da sun ka bashi kenan suka ce ba kuskure yayi ba illa dai a a larabci to saka ta'un ɗin a irin nan shi yafi ko da ga ismul jam'i ne shi ya fi ya fi a goge ta an gane yawwa matukar sunan a ɗaiɗaikunsa zai iya yiwa mata su shiga banda irin su alƙaunu suka ce banda ire-irensu saboda shi bai yiwa a ɗilaƙin shiga mata zalla babu maza ba saɓanin al'ibilu za a iya tara raƙumma kamar guda goma don mata sai a kira su da mi da al'ibil to kaga akwai akwai bambanci kenan to sai babe na hudu albabun rabi'u babe na hudu if'alla yaf'alu ko if'i lalan ne shi ne daidai ba if'i alam ba wannan ainihin kuskure ce lamun ce eh saboda if'i if'i alan ai ya gabata a baya mazari ne na mi if au ala mun yi shi a baya eh to kaga anan mai yiwa kila kuskure ne daga marubuta e tunda ya ambace shi a baya e amma ma'aunin if'ala to shine if'ilalan if'ilalan e shine daidai yaf'alu if'ilalan mauzunuhu shi kuma lafuzan da za a auna da shi kamar ihmarra yahmaru ihmiraran ihmiraran mazdari kenan if'ilalan if'ilalan ihmiraran hmm? eh wa alamatuhu alamarsa an ya kuna madihi ala sittata a harufin ya zama madinsa harufansa sun kai shida bi ziyaratul hamzati tare da ƙari ga hamza fi awwalihi a farkonsa wal alifi da ƙara alif bainal aini wal lami tsakanin ainun da lamun wa harfin akhara da ƙara wani harafi kuma na daban min jinsi lami fi'ilihi fi akhirihi amma harafin da za a ƙara a ƙarshe ya zamo jinsin lamul kalima ɗin shi kamar misali if'ala za ka ga an ƙara mi farko hamzatul wasli sannan aka ƙara alif gaban ainu sannan lamul kalima aka yi aka ƙara wata tunda an yi at-tad'if eh kaga harufa uku kenan aka ƙara hamzatul wasli al-alifu sai mi allamu wa bina'uhu to dalilin da ke sa a auna wannan ma'aunin aidan kuma limubalagatil lazimi shi ma dan shi ma kamar wanda ya gabata ne dan mubalaga ga sifar lazimi lakin na hazal baba sai dai wannan babe akwai ɗan uwansa da ya gabata if Allah mun yi shi a baya if Allah mun yi shi a baya ko eh wanda masdarinsa if ilalan if ilalan shine masdarin if Allah to shi ma'aunin if Allah mala ya ce ablagu shi ya fi kai matuƙa shi ya mubalaga min babi lif ilali daga babin alif ilal yana nufin if Allah kama ihmarra mun yi shi a baya eh to if Allah ya yi mubalaga akan mi if Allah ina misali sai ce can da ya ce maka ihmarra zaidun to shine ya ce li'annahu yuqalu saboda ana cewa hamira zaidun shine asalin lafazin ihmarra ihmarra sai hamira a ga mun samu uku hamira ihmarra wanda ya gabata sai wannan da muke akai ihmarra hmm? to a yaushe a larabci za a ce hamira zaidun zaidu ya yi ja ya yi launi na ja shine iza kana lahu humratun fil jumla idan ya zan akwai wata sifa ta ja a tattare da shi komi kankantarta sai a ce mi hamira ne eh shi ne ma'ana fil jumla a dunkule ma'ana ko da ba ta da yawa e inda yana dan da dan jajaja haka sai a ce hamira ala wazni fa'ila to wayu qalu ana cewa ihmarra zaidun kaga if Allah kenan to aka faɗi haka ba a ko ina ba sai ce idza kana lahu humratun mubalagatu in ya zan yana da launi na ja wanda yake ya kai matuƙa ma'ana ya yi yawa kenan kenan in launin na ja ba ya da ƙarfi ko ba ya da yawa ba a cewa ihmarra ko ba za a faɗa ba kamar yadda a karatun ma mun faɗa to wayu ƙalu ana cewa ihmarra zaidun to a yaushe za a ce ihmarra iza kana lahu humratun ziyadata mubalagati in ya zanjan ya karu ya kai matuka ya kai matuka irin yadda bahaushe ke cewa jajawur to shi ne zai ce ihmarra an gane ba za a ce ihmarra ba to wannan shi ne bambancinsu amma wasu daga cikin malamai na luga suka ce ba wannan ne bambancinsu ba sun faɗi wata fuskan ta ta biyu suka ce bambanci shi ne akan ce ihmarra a lokacin da ya zamo sifa ɗin sabita ce ba ta canza la ta tagayyar shi kullum launin ja kake gani tattare da shi to shi ne sai a ce mi yawa kuma launin yana ɗan da yawa da ya ƙaranci ba saboda abin banta shi da hamira ihmara shi kuma suka ce in ta kasance ƙwari'a ma'ana wani zubin ya yi ja wani zubin ya yi baƙi-baƙi wani zubin ya yi fari-fari suka ce to shi ne sai a ce ihmara eh wasu daga cikin malamai sun ambaci wannan amma dai wancan wannan da ya kawo to shi ya fi ƙarfi kuma shi ya fi a shuhura a gun malamai wanda malamai suke yawan ambata Mm. to wannan shine ƙarshen wato babe na sulasi gaba ɗaya da mujarradinsa da me da mazidi Eh, daga nan ba za a ƙara maganarsa ba har ƙarshen littafin kuma za a shiga wani babin Eh, za a shiga ruba'i da su kumasi da su sudasi Eh, an gama da sulasi duk wanda za ga ambata nan gaba to ba sulasi ba ne Mm. ruba'i ne an gane Mm, ko kumasi ko sudasi wani mu karanta babinsa na farko ya ce arruba'iyul mujarrad sai ruba'i mujarradi an kira shi da ruba'i saboda harufansa guda hudu ne an kira shi da mujarrad saboda don harufan na asali ne shi ne karatun tumala ya ce wa wahidun min halin ruba'il mujarrad للرباعي المجرد وهو باب واحد to daga cikin aqsabul fi'il akwai ruba'i mujarradi wanda yana da ma'auni kwaya daya shi duk cikin al'afa'al yafi ko ne sauki saboda shi cikin minti biyar zaka kare babin ka gama karatun shi ka fahimta ka haddace ka gane babu wani rikici cikin minti biyar da misalan da ma'aunan da komai nashi e to shi yana da wahala e ta bangaren salaraba sun sauƙaƙa ƙware da gaske e kuma abin da ya haifar da wannan saboda kalmominsa a larabci ba su da yawa e in aka baka rubuce-rubucen larabawa aka ce ka zaƙul wannan babin to an baka aiki yan kwarori za ka samu ba su cika bai yawaita a bakudansu ba dushe sa kawai aka ba shi ma'auni kwaya ɗaya aka kyale shi tun da bai da yawa wazunuhu ma'auninsa fa'alala shi ne ma'auninsa yu fa'alilu fa'alalatan wa fi'ilalan kina yana da masdari guda biyu fa'alala yu fa'alilu fa'alalatan wa fi'ilalan موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودهراجا daharaja shine ya ya ya gangaro wani abu daga sama zuwa ƙasa shi ake cewa daharaja kila ya gangaro dutse ko wani abu da sauransu daga sama zuwa ƙasa to na ake amfani da irin wannan lafazin kamar da zai bada misali wa alamatuhu alamarsa an ya kuna madihi ala arba'ati a harufin ya zan madinsa yana da harufa guda hudu da an ya kuna jami'u hurufihi asliyatan ya zamo harufan kuma duka na asali ne ba wanda zaka iya cirewa a ciki ba tare da ginin kalmar ya lalace ba wa bina'uhu awansa dalilin da ke sa a auna shi litta'adiyati galiban saboda fi'ili ya zamo ya buƙaci mafi'uli mun sha bayani akan ta'adiya wa qad yakunu lazima amma akwai sadda zai iya zuwa lazimi amma ba ba kasafai yakan zo lazimi ba misalul muta'addi misalin mai ta'adiya na hau misali da haraja zaidun alhajara zaidu ya je dutse daga sama ba wai daga ƙasa ya jefa dutse sama ba wannan ba a ce mai da haraja a akila wani katon dutse ne ya hau daga can sai ya tallaba wani famfalin dutse sai ya gangaro shi ƙasa to shine sai a ce da haraja ko to kaga anan yami yayi ta'adiya tun daga alhajara maf'ulun bihi wa misalul lazimi misalin lazimi misalin lazimi misalin sa nahau darbaha zaidun zaidu yayi kusun yayi kusunbi yayi doro kenan eh ya dan dukar da kansa haka sai bai ne ya dan doro ya fito waje to shine darbaha darbaha zaidun kaga darbaha ala wazani fa'alala yudarbihu yufa'alilu zaidun fa'ili to wannan kaga lazimi ne saboda baya ta'adiya baya ta'adiya to wannan babe shi bai da bai da wata wahala nan da yawa a larabci irin su waswasa irin su ƙahaƙara bai da wahala irin su hasa al'ana hasal haƙ to kaga hasa ala wazini fa'alala me yi mu zari in hasa eh eh me mudari'insa a yuhashisu yuhashisu eh yufa'lilu eh kar a manta da ma'auni fa shine formulat shine ragamat kana sakin sa to zaka eh yudamdim aga damdama fa'alala to suna nan da yawa basmala hauƙala to suna nan da yawa duka wannan layin ne to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a shiga a shi dai ruba'i ɗin mujarrad akwai ɗan ƙarin bayani saboda akwai wasu af'al da aka yi ilhaƙin su da shi abinda ake kira da al-mulhaq bin ruba'i al-mujarrad to za su ma suna da abin nan to wurin abin nan za a yi bayani akan bambancin su da shi ruba'i mujarrad na asali da kuma mulhaki shi an riskar da shi ne ba na asali ba ne saboda wasu dalilai aka ce to kawai a bashi ma'aunin na asalin kama an ara masa ma'aunin wani fi'ili ne to shi ne mulhaki wasu alwasfiya ko? alwasfiya to na